أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafarar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa daga ganin damarsa da falala sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 250 wato da uku kenan kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami litirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mun fara bayani a farkon suratul alaq sai lokaci ya mun halinsa a wancan darasi kina yau da yarda Allah za mu tashi a farkon wannan sura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'ala ta farko da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 1208 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malam yace fa in qila idan an kace aina maf'ulu aina maf'ulu khalaqa al-awwal ina maf'uli na khalaqa kinan wanda fi'ili ya abku akan sa aiki ya abku akan sa da yace wato iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa sai bai kawo komai ba khalaqani kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halitta ni malam yace kulna zamu ce yahtamil wajhaini akwai huska guda biyu da amsa ahaduhuma na farko Allah ya qadiru Allah yuqaddara lahu maf'ulun ba za a kaddara mishi maf'uli ba an gane ko bal yakunu al-murad sai zaman to abinda ake nufi alladhi hasala minhu al-khalq wanda halitta wato ta tabbata yayi halitta wasta'thara bihi kuma yake banta da wannan halitta la khaliqa siwahu ba wanda ya halitta in ba shi ba sai zaman to fi'ili wanda bai bukata sai an kawo mishi fi'ili kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ala ya'lamu man khalaqa shin wanda ya halitta bai sani ba ma'ana wanda shine mai yin halitta kuma a ce bai san halitta ba yanzu a ce likitoci sun fi Allah sanin dan adam ko ko yanzu bature ya fi Allah sanin duniya da abin da ke cikinta kaga wannan ai akwai ruɗu wanda ya duniya a ce bai santa ba shi bature ya mota ya ce ga yadda za ta tafiya kuma dole ne a bi dokokinsa amma Allah da ya duniya ya ce ga yadda duniya za ta tafiya a zauna lafiya kuma a ce ba za a bi dokokin shi ba a bi dokokin tura kuma a zauna lafiya ka san dai wannan ƙarya ce ake yi ina fata an fahimta kinan wannan kinan man khalaqa kinan man huwal khaliq ake nufi wanda shine mai yin halitta malam yace to fi ahadil wajhaini a ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu da malamai suka yi kinan wadansu sun kaddara mafudi anan wajen alaya alam man khalaqa wasu ba su kaddara ba kaga yayi adalci na ilimi ya nuna maka ba magana guda bace yace to wa qawlihim da kamar da larabawa suke cewa fulanun yuti wani yana bayarwa wa yamna'u yana hanawa an gane ko to yana da kyau ya zama to kana bada alkhairi ne kana hana sharri ba wai kana bada sharri ba kana hana alkhairi domin an shafe ya kamata mu kaddara mu gane inda aka saba gaba wa yasiru yana sayadarwa wa yaqta'u yana yankewa to yana sadar da alkhairi yana yanke sharri kakka zama to mai sadar da sharri mai yanke alkhairi kinan laraba suna nufin in sun ce fulanun yu'ti kenan fulanun wato mu'tin ne mai bayarwa ne wa yamna'u kenan wato mani'un ne wa yasilu kenan wasilun ne wa yaqta'u qati'un ne amma sai an kai amfani da fi'ili amma ana nufin zatin wato shi mai aikatawa din a cikin irin larabci akwai wannan kamar yadda ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kenan kul hal yastawi alimuna wa wato ghairul alimin ba zai taba yiwuwa ba wadansu malami sun tafi akan wannan الثاني نبي أن يكون مفعوله abinda an ka maf'uli na wannan fi'ili ya kasance mudmaran an ɓoye shi an shafe shi kinan ba a kawo shi ba taqdiruhu za a kaddara shi alladhi khalaqa kulla shay wanda shine ya halici dukkan komai an gane ko tunda an ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa ya wanda ya halitta ya halici mi khalaqa kulla shay ya halici komai an gane ku kamar yadda ya ce tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladhi lahu al-mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk sai ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira ka gani Allah shi halicci komai na fata ana fahimta ta to sannan da yace walam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in a cikin suratu al-isra sai yace walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira mai hadda qur'ani ai hattara thumma afrada al-insan sannan Allah ya kebance dan adam bizikiri da ambato tashrifan lahu dan bashi daraja an gane ko dan daraja tashi wa tafdilan kuma ya nuna fifikun dan adam da yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce khalaqal insana kina alladhi khalaqa kull shay khalaqal insana shi halicci komai kuma shi halicci dan adam to sai kebance dan adam saboda nuna muhimmancin dan adam kamar yadda yace tanazzalul malaikatu war ruhu malaiku suna sabka da malaika jibrilu shi malaika jibrilu yana daga cikin wato malaiku kenan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1209 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace khalaqal insana min 'alaq Allah ya halicci dan adam daga wato wato jini kenan alal jam'i sai kawo shi jam'i walam yaqul min 'alaqa bai ce daga wato 'alaqa ba jini wato min 'alaqa nan sarin jini mai yawa dan kuma sai ce 'alaqa kenan jini guda tunda an kawo ta'un tana nuna cewa guda to me yasa kuma yace jini mai yawa alhali kuma mutum guda ana halitta sani da jinsin jini guda kuma alaka dama ya kawo ta'udin su wurare thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idama ya zamu yi da wannan malin yace qulna yace amsa li'anna al-insana domin da ya kawo kalmata al-insana ta dan adam fi ma'anar jam'i tana nufin jam'i bi dalili qawlihi ta'ala saboda Allah ya ce innal insana lafi khusrin a cikin suratul asr dan adam yana cikin hasara kinan dukkan yan adam ake nufi al jinsiyya ce jinsin yan adam ake nufi kinan in ka ji an ce al jinsiyya ce da al sai ka sa jins inna jinsal insana lafi khusr illa alladhina amanu sai wadanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki nagari akan tauhidi kinan aiki nagari shine wanda anka gina akan tauhidi da musulunci kuma aka yi ikhlasi don Allah aka yi kuma aka dace da tau da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani aikin da ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to bai zan aiki na alkhairi ba malam yace to wal jam'u abin da yasa aka kawo jam'i inna ma khuliqa an halicci dan adam an gane ko min jam'i alaqatin daga jam'i na jini nau'i nau'i kenan na jinsin jini ba jini guda ba ma'ana jini mai yawa lamin alaƙatin ba daga jini ɗaya ba ba saren jini ɗaya ba an gane ko an gane ko daga alaƙa ne kamar abin da yana idara rayuwa ko ko daga alaƙa ne abin da ana iya ɗebo shi a ɗebo shi kamar daga cokali daga nan ka samu wato alaƙa abin da yana yar ratayu afwan yar ratayu daga alaƙa shay'un shi ne abin da yar ratayu ga mahaifa jini ne wanda ya daskare wanda in ya taɓe ka yana iya wato ɗan farewa ga jikinka ko ko ga suturarka ina fata an fahimta kenan sai zamanto jini daban-daban ne ma'ana ba jini guda ba ne shi yasa ko kuma saboda can jinsin dan adam ko da mun ce misali jinsin jini guda ne an karci dan adam to kowanne tun da jinsi ne sai a bashi nashi mutum ɗaya biyu uku hudu ga sunan illa masha Allah kowanne sai a bashi nashi jini sai zama to jini ne mai yawa can kuma da yace alaka nan ya hankalta ma lalle jinsin jinin wanda an kai dan adam da shi jinsi guda ne na fata an fahimta wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1210 malin yace fa in ƙila idan waɗansu malamai sun kaci hadal jawabu wannan amsa da kunka bayar ya rudduhu abin da ke maido ta ba a karɓarta qauluhu ta'ala inda Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th in kuna shakka daga tayar da ku da zamu yi fa inna khalaqnakum min turab mu ne mun ka halice ku daga ƙasa ma'ana mun ka halice asalin ku shine annabi adam shine aka halitta daga ƙasa dan yace inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun thumma min nutfatin sannan mun karice ku daga nutfa igon maniyi na annabi adam bai shiga ciki hawa'u ba ta shiga wato ciki kenan thumma min alaqa sannan kuma daga saran jini to ainihin kuma annasu yace kuma kawo alaqa bai ce thumma min alaqin ba yace kulna zamu ce al muradu abinda ake nufi fa inna khalaqna abakum min turab mu mun halicci baban ku shine annabi adam daga ƙasa thumma khalaqna kulla wahid sannan mun halicci kowane dan adam min auladihi daga ƴaƴansa min nutfatin daga digon mani kenan sai da mun to yana kuma ne zuwa ga wahidin da an ka shafi wa qila waɗansu malamai sun ce inna ma qala min alaq abin da yasa yace min alaq daga saren jini ri'ayatan lil fasilati dan ya hankalta ma fasila karshen aya kenan domin al fasila shine abin da ya rarraba aya aya tana rarrabuwa ne li fasilatil ula saboda fasila ta farko kenan karshen aya na farko wa hiya khalaq da yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga yace alaqa ba zai dace ba da irin yadda waccan ta kari aya ta gaba ko kuma mu ce a'a ya hankalta mu fasila kuma ya hankalta mu jinsin dan adam nan kuma da yace min alaqa kenan kullu wahidin yake nufi daga cikin mutane ko kuma alaqa kowanne an hankalta mu nashi jini daban sai an sai a rarraba a doka kowanne a bashi nashi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shine abin da ake nufi kenan ai muqabalatul jam'i bil mufradi kuma lokacin ai muqabalatul jam'i bil jam'i gashi nan dai kadiba cikin anwa khitab al qur'an cikin al itqan fi ulumil qur'an ya kawo nau'uka sun fi nau'uka guda wato 20 in ka diba zaka ga irin nau'i nau'i na khitabi na qur'ani sai kai hattara kuma ban ce duk abin da ya faɗa maka yadda da shi amma na faɗa maka je ka duba kaga nau'i nau'i na khitabi na alqur'ani wallahu ta'ala alam to yan uwa musulmi idan muka dawo a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayat kitab a mas'ala ta 234 shi ma a cikin wannan sura ya kawo wata mas'ala shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qawluhu ta'ala inda Allah ya ce nasiyatin kalla inda Allah ce kalla la illam yantahi in bai bari ba nasfa'an bin nasiya za mu kama nasiya wato gashin kokuwar kai kenan nasiyatin gashi wannan na gaban goshi za mu ce kenan ba kokuwar kai ba nasiyatin wato kokuwar kai ce kadibatin makaryaciya khati'a wadda take mai ganganci ba mai kuskure ba domin ba a ce mukhti'a ba in an ce al khati wanda ya aikata abu da gangan an gane ko wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in kin kasance masu aiki da gangan ba kuskure ta yi ba la ya'kuluhu illa al khati'un ba mai cin wannan itanya ta wuta sai waɗanda sun kai aiki da gangan kafin rai sun ga ayoyi sun ka kiyarta suka bijiri al mukhti shine daga akhta'a yayi kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ina da kyau mu fahimci wannan malam yace to asnadal kadhiba Allah ya danganta ƙarya fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya al-karima mai daraja ila nasiyati hadha al-kafir zuwa ga wato gashin goshi na wannan kafiri wa hiya muqaddamu sha'ri ra'sihi shine farkon gashin gashin kai ma annahu tare da cewa asnadahu Allah ya danganta fi ayatin kasira a cikin ayoyi masu yawa ila ghairin nasu ya zuwa ga baga koku ba ga wannan gashin ba ka kauli kuma inda Allah ce inna ma yaftaril kadhiba waɗanda suke kirkira ƙarya alladina la yu'minu bi ayati Allah waɗanda ba su yi imani da Allah ba su kirkira ƙarya cikin shirka su danganta ta zuwa ga Allah ba ko ce irin ƙarya ba don musulmi ma shi na iya yin ƙarya wadda bata kai shirka ba wadda ba ta da shi daga cikin addini saboda bayan watan su bukatocin shi wa ulaika humul kadibun waɗannan su ne makaryata ya an ce humul kadibuna na an yi hasar kamar waɗannan su kaɗai ne makaryata tun da ya ce humul kadibun ana nufin irin karyar su babu irin ta ba ana nufin su kaɗai ne suke yin karya ba suratul nahli aya ta 105 malam yace to wal jawabu zahirun amsa bayyana take wa huwa shi annahu shi Allah subhanahu wataala anan huna anan atlaqan nasiya yayi amfani da kalima ta nasiya wato gashin goshin kai kenan farkon kai wa arada sahiba yana nufin wanda a tare da wannan gashin kai ala adatil arab akan al'ada ta larabawa fi itlaq al ba'd wani lokacin sai su ce sashe wa iradatil kulli amma suna nufin gaba dai wa huwa kathirun abu ne mai yawa fi kalamil arab a cikin maganar larabawa wa fil qur'an da kuma cikin alqur'ani fa min amthilatihi kuma misalin wannan fil qur'ani a cikin alqur'ani hadhihi al ayatul karima wannan aya mai daraja an gane ko da ya ce ya danganta karyatawa zuwa ga wato gashin bukuwar kai wa qauluhu ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu ta'ala inda yace tabbata da abi lahabin hannayen abi lahabin sun halaka to ai ba hannayen shi sun halaka tunda ba su kade za su shiga huta ba daga baya yace wa tabba shi kanshi ya halaka ko kuma sun ce tabbata da abi lahabin abi lahabin ya halaka wa tabba kuma Allah mishi addu'a ta halaka don a bambanta tsakanin su ya'ani aba lahabin kinan abin da yace yada aba lahabin hannayen abu lahabin abu lahabin yake rufi gaba dai wa qawluhu kuma da fatar Allah zalika bima qaddamat aydikum wannan shine abin da hannayenku sun ka gabatar suratu ali imran aya ta 182 akwai wannan aya da kuma suratul anfal akwai wannan aya wato aya ta 51 kinan sai Allah ya hakkari zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid a cikin suratu ali imran sannan kuma akwai dalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid kada bi ali fir'auna walladhina min qablihim a cikin wato suratu al-anfal ai hatta shi ma kada bi ali fir'auna akwai irin shi guda uku biyu cikin suratul anfal guda cikin suratu wato ali imran ai hatta alarmumi masu da alqur'ani wannan shine abinda hannayenku sun ka kaddamar sun ka gabatar ya'ani bima kaddamtu abinda kun gabatar domin ba aiki ba hannun dan adam yake aiki ba shi kadai yake aiki ba amma dan adam ya fi amfani da shi wajen ayyuka shi yasa sai an kace abinda hannayenka sun ka gabatar malam yace to min zalika daga irin wannan tasmiyatul arab larabawa suna kiran ar-raqib mutumin da yake mai tsaron wani abu ainan suna kiran shi al'ain ido domin da ido ne yake tsaro ko kuma mutum da yake aljasus dan leken asiri shi ma suna kiran shi ain al'ain suna nufin ayin dan leken asiri saboda da ido ne ake leken asiri malam yace to wa qawluhu fadar Allah khati'atin mai ganganci la yu'aridu qawluhu ta'ala ba zai yi cikaro da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ba walaysa alaykum junahun fima akhtatum bih babu lahi gare ku ga abinda kun kai kuskure suratul ahzab aya ta biyar li'anna al-khati'a malam yace domin al-khati' huwa fa'ilul khati'a shine wanda ya aikata zunubi aw al-khita'i ko ku ya aikata abu da gangan wa kilahuma duk abinda ake nufi da shi adh-dhanbu zunubi kama bayyana hu qawluhu ta'ala kamar yadda Allah ya bayyana mimma khati'atihim ughriqu saboda zunubin su an ka nutsar da su mutanen annabi nuhu kenan sai kawo fa'un kenan wato mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar sai an ka shigar da su wuta wanda yake nuna akwai azabar kabari kenan domin da cewa an nutsar da su an ka ce sun yi wuta kaga wanda yake nuna akwai azabar kabari kuma kenan ko tun wannan lokaci suna cikin azaba kaga wanda ya kafirce ma Allah dan lokaci kadan ko da mun ce annabi Nuhu ya shekara 150 yana wa'azi to yanzu daga annabi Nuhu zuwa nan shekara nawa kafin kiyama shekara nawa sun kai cikin kasa suna shan azaba kaga tsawon rayuwarsu wato tsawon rayuwar da sun kai cikin kabari ya lunka rayuwar da suka yi a bisa ga durun kasa yana da kyau dan adam ya hattara fa udkhilu naran kai sai an ka shigar da su wuta bai ce thumma udkhilu naran ba wanda nuna kenan akwai azabar kabari na fata an fahimci ni sannan kuma abin da ya kamata mu fahimta ba dole ba sai cikin wutar jahannama a'a ko zafinta da wani burbushinta da za a iya kawo musu shi kafin su shiga wancan babban wuta kamar da yadda Allah ya ce ga da fir'auna ga mutanensa annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ko udkhulu a wata qira'a ala fir'auna ashad al'azab na fata an fahimci to wannan kenan kuma wannan ya nuna cewa ruwa suna da sanyi kai tsaye kuma sai an kai su cikin zafi tsananin azaba kenan kamar yadda ko gilas yanzu madubi an ka sami shi ruwan sanyi ko yana cikin sanyi an ka sami shi ruwan zafi fas zai fashi ka gane tsananin azabar ta Allah ba wai sauki bane wa qawluhu da kuma inda Allah ya ce inna qatlahum kashewa yara waɗanda suke wato dan tsoron talauci kana khita'an kabira ya kasance wato zunubi ne mai girma abuna kuma wanda mutum yayi da gangan domin kashe ɗanka abu ne za a cewa kai da gangan ba kuskure ne kai ba suratul isra aya 31 fal khati'u malan yace wanda ake kira al khati'u al muznib wanda ya aikata zunubi amdan da gangan wal mukhti'u shi ko al mukhti'u man sadara minhu al fi'lu wanda ya aikata wani aiki kinin fi'il ya fito daga gare shi ma'ana ya aikata shi min ghairi qasdin ba tare da yaso ba ina fata an fahimce ni فهو معذور شي ذا اي بس اذري مي تحقيق وان للتافي ده مالن يتي من صدر منه الفعل من غير قصد سيسا نمبر 1 شي كو سيتي كديبا قصا كده نمبر 1 انظر كديبا الصحاح واللتافي قاموس ده كده الصحاح نا امام الجوهري an gane ko a juz'i na ɗai shafi na 47 da kuma mu'jamul furuqil lughawiyya na abi hilal al-askari da ba ta an fahimce ni wanda yana da littafi a hilal al-askari da kuma tafsiri yace na ibnu atiya nan ma za ka ga wannan bayani almuhimmu dai ka duba cikin su zaka ga wannan bayani abinda abban bacci tsakankanin su kuma Sheikh Abdul Latif Shawairi fi kasar Libya yana da littafi Ash-Shamil fil Furuq al-Lughawiyya yayi juz'i na farko kuma yana son yi juz'i uku muna fatan Allah ya bashi ikon wato ya karasa su to wannan shi ne abinda malam ya kawo to anan me yasa Allah yake danganta danganta aiki zuwa ga wata gaba kuma inda Allah ya ce wani yaktumuha fa innahu athimun qalbu duk wanda ya koyi shaida an gane ko zuciyarsa tana da zunubi duk da ke wani hadisi ya zo ya ce sharrin mutane su ne wanda ke bada shaida kafin a nemi su bada shaida sannan kuma fi alkhairin mutane kuma nuna su ne masu bada shahada don Allah to yanzu ya zama da wannan hadisi sai aka ce a waɗanda suke bada ta kafin a neme ta bayan kuma sun san cewa akwai waɗanda za su bayar da ita to wannan su ne ake nufin mafi sharri ko kuma mutumin da zai bada shaida abin da bai da sani akan shi kuma ya zabura ya bada shaida almuhimmu da yake nan sai a haɗa wannan hadisi sai ta hanyoyin da ake abin nan kadiba cikin ta'awil mushkilul athar na imam tahawi za ka ga irin wannan yadda ake taujihin hadisai da kuma ta'awil mukhtalif al-hadith na ibn qutayba ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai nan me yasa an ka danganta shahada zuwa ga mi zuwa ga zuciya an ka ce zuciya tana da zunubi saboda zuciya ita ce wurin da dan adam yake daukar kara yake daukar niyya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce da sahih muslim ce ala wa inna fi jasad mudgha idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb ita ce zuciya yana da kyau mu fahimci wannan to yace asimun qalbu me yasa ya danganta shi zuwa ga zuciya saboda zuciya ita ke daukar kara ina fata an fahimci to kuma yasa ya danganta ƙarya zuwa ga nasiya malamai suke cewa saboda wato wani bature da ake bada labarin sa a kasar ingila ya samu wata na'ura wadda ya kirkiro wadda kamar kun san masu munanan laifuka ko muggan laifuka suna ɓoye kansu ba a fahimtar su to kuma suna sharara ƙarya idan an kama su to sai wani bature na kasar ingila ya kirkiro wata na'ura wadda ake dorawa akan daidai goshin ɗan adam idan ka faɗi magana ta gaskiya sai ta yi alama ta bada alama wato tsanwa kenan ko mu ce kori an gane ko green ko kuma mu ce vert da faransanci abin da yake tsanwa ko kore idan mutum na sharara ƙarya sai ta sa alama ja shine wato red kenan ko rouge abin da yake ja sai bature yana ganin ya wani kokari ana kaza ana kaza an kace ai alqur'ani ya ishara zuwa ga wannan sai aka ta karyatawa aka ta cin ruga gaskiya bane ku musulmi kullun sai an kirkiro abu ku ce qur'ani ya faɗi shi sai aka ce kuma cikin qur'ani Allah ya ce kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin nasiya goshi ne nan gashin kan daidai inda yake goshin goshi kadhibatin mai ƙarya ashe in mutum na ƙarya nan wurin nan nashi canzawa yake yi shi yasa ma ko idan mutum idan kaga mutum ya kalle ka na ga magana bai jin tsoro mai gaskiya ne idan kaga mutum yana magana yana kokarin soke kai baya yarda ya dube ka to ba gaskiya gare shi ba na fata an fahimci ni kenan ta nan ma ana iya ganewa shi yasa ma idan mutum makin ka ne ma ko ta ido kun kalli juna wani lokacin kuna iya ganewa shi yasa imamu shafi'i yace ainaka qad dallata ainayya minka ala ashiya laulahuma ma kunta tubdiha wal ainu ta'rifu fi aini muhaddithuha man kana min hizbiha aw min a'adiha ko yaro karami idan mahaifiyar shi ba ta ga wuri yaga an harare shi yanzu yana barin wuri ya san ba kallon albarka ake mishi ba kidan bari ya kokari ya bar wannan wurin kafin a yi masa wata illa to wannan shi ne abin da ya kamata kenan idan mutum na ƙarya sai ka ganin nashi ya mace baya son a fahimce shi amma idan mutum na gaskiya sai ka iska nan sake ki baya shakka komai wannan shi ne abin da shi ba wato mai wanda littafi ya kawo wallahu ta'ala a'lam kuma nan da Allah ya ce mun manta da ya ce khalaqal insana min alaq Allah ya halicci dan adam daga jini nan ya faɗi ɗaya ne daga cikin wato halayen da ya halicci dan adam domin wani lokacin ya halicci dan adam daga ƙasa annabi adam wani lokacin sai ya ce ya halicci dan adam daga digon mani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali wani lokacin ya ce daga alaq saran jini to duka waɗannan wani lokacin ya faɗi wani mataki ne daga cikin matakai da ya halicci dan adam banda shi annabi adam da an halitta daga ƙasa sai ka koma can inda ya fassala cikin suratu alhajj misali da kuma suratul mu'minun da ya fassala yadda ya halicci dan adam sai ka ɗauko sauran sai ka haɗa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظما قراءة ابن عامر بشعبة وتو فخلق ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وعظما قراءة ابن عامر شعبة فخلقنا فخ... ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظم لحما قراءة ابن عامر شعبة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين شيسا النبي نوح يتشي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يا أهل ku mataki bayan mataki in ka koma cikin suratul hajji da mu'minun da sauran ayoyi sai kaga waɗannan al-atwar da Allah subhanahu wataala ya bayani kenan ba kuskure bane an ka samu cikin alqur'ani kai ne baka fahimci uslubin wato qur'ani ba qa'idata al-ijmal wat tafsil ko al-ikhtisar wal bastu ko al-ijaz wal itnab kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to matsalar da za mu tashi a kanta za mu tashi ne a cikin wato suratu wato al-qadr kenan mai taqiq wannan littafi number 1 in ka diba cikin asilatul qur'an al-majid yace sumiyat hadhihi sura fil masahif an sanya ma wannan sura suna a cikin alkur'ani wa tafsiri da kuma littafan tafsiri wa kutubi sunna littafan sunna suratul qadr suratul qadr wa sammaha ibnu atiya ibnu atiya ya sanya mata suna fi tafsirihi a cikin tafsirin sa wa abubakar al-jassas da abubakar al-jassas fi ahkam al-qur'an cikin littafin sa ahkam al-qur'an suratu lailatul qadr yasa alifun ha'un intaha wannan bayanin ya kare min at-tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir da dauko wannan bayani to wannan kenan idan muka diba a suratul qadar a mas'ala ta 235 a cikin littafin dafku ihamil tirab an ayatul kitab yace qawluhu ta'ala fata Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka saukar da alqur'ani a cikin lailatul qadri daren lailatul qadri an sai mata suna lailatul qadri saboda a cikin ta ake kaddara abin da zai zo na shekara daya a kawo shi fi hayu farqu kullu amrin hakim kamar da Allah ya ce sannan kuma wasu suka ce lailatul qadri saboda dare ne na mai daraja da saboda daga alqadru ne mai babbar daraja wasu suka ce lailatul qadri ana nufin dare wanda yake akwai dika cikin shi saboda mala'iku suna sabkowa har kasa ta yi wato kunci da su zannuni idhaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين malam yace to da Allah ya ce ya saukar da alqur'ani a cikin lailatul qadri yace la ta'arud bainahu wa bain qawlihi ta'ala bai ci karo ba da fadar Allah subhanahu wa ta'ala kinan la ta'arud babu cin karo bainahu tsakanin wannan nasi wa bain qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu ne muka saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka suratul dukhan aya ta wato 31 malam yace li annal lailatul mubaraka domin abinda ake nufi da dare mai albarka hiya lailatul qadri ita ce lailatul qadri an gane ko wahiya wahiya min ramadan kuma ita ko lailatul qadri tana cikin watan ramadan bi nassi qawlihi ta'ala saboda fatar Allah subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran shi watan ramadan wanda an ka saukar da alqur'ani a cikin sa malam yace fa ma yaz'umuhu abinda waɗansu suke riyawa kafiru min ulama da yawa daga cikin malamai min annan lailatul mubarakata abinda ake nufi da dare mai albarka lailatul nisfi min sha'ban dare na nisfu sha'ban sha'ban in ya kai kinan 15 yace bada yace to tarudduhu abinda ke mayar da wannan hadhihi nususul qur'aniyya waɗannan nasusi na alqur'ani bada yace to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abinda malam ya kawo wato eh karkashin wannan amma abin da ya kamata mu kara shine cewa da Allah ya ce inna anzalnahu mun sabkar da shi wannan yaro kenan sabka guda to wani lokacin kuma sai ya ce nazzala wani lokacin Qur'ani sai shi mata amfani to duk da yake kalma ta af'ala da fa'ala waɗansu malamai suna bambanta su fuskar fa'ala yafi karfin ma'ana af'ala kuma yana da ma'ana amma bai da karfi irin fa'ala to amma sai suka ce anzala shine abinda ka saukar lokaci daya nazzala kuma shine abinda ka saukar daga lokaci zuwa lokaci to idan muka dauki wannan misali kamar suna kafa hujja da cewa duk da yake ana iya amfani da wani a wurin wani misali Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitab ka Qur'ani sai ce nazzala saboda ba lokaci guda ya sauka ba amma sai ce wa anzala at-taurata wal injil ya saukar da at-taura da injila min qablu ay min qabli al-Qur'an kinan kafin saukar al-Qur'an to me yasa shi Qur'ani misali in mun dauki cewa anzala yana nufin an saukar su daya nazzala kuma an saukar da shi lokaci daban-daban wasu sun ce ana iya amfani da anzala a wurin nazzala wani lokacin wani lokacin kuma a dauki amfani da nazzala wurin anzala wadansu malamai suka ce a'a shi Qur'ani an ka ce nazzala anzala an hankalta ma ya sauka cikin shekara 23 anzala kuma yana nufin an saukar da shi lokaci daya daga sama ta bakwai an gane ko daga lauhin mahfuz zuwa ga sama ta duniya an gane ko kenan yayi sauka guda nan sai a ce anzala sannan kuma nazala ya sauka cikin shekara 23 duk da yake akwai ra'ayin wadansu malamai anzala ana ɗauko alƙur'ani da zai sauka a shekara ɗaya daga lauhin mahfuz zuwa sama ta duniya na shekara ɗaya sai zama to an sabkar da wannan juz'in na shekara gaba ɗaya lokaci ɗaya sannan sai a ci gaba sabkar da shi a tsawon shekara sannan kuma a ɗauko wani kinai wannan ra'ayi su suna ganin qur'ani daga lauhin mahfuz zuwa sama ta duniya ya yi sabka 23 sannan kuma a duniya ya sabka yadda ake da bukatar shi kamar yadda waɗansu suka faɗa amma zancen da an kafi ɗauka shine an saukar da shi gaba ɗaya daga sama ta duniya daga sama daga lauhin mahfuz zuwa sama ta duniya lokaci ɗaya sannan aka cika saukar da shi shekara 23 to inda yace anzala sai ya zamanto ne ya amfani da fi'il na anzala na an hankalta masa saukar shi gaba ɗaya inda yace nazala nan kuma an hankalta ma ya sauka cikin shekara 23 wanda sun kace duk shekara ne saboda duk daren lailatul qadr ne ake hukunta al'amura shi yasa suka kafa wannan hujja sun kace don an ce fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin daren lailatul qadr ne ake kaddara waɗannan dukkan al'amura kidan daren ne ya zama to qur'ani shi ma a shekara a shekara wanda suka ce a'a cikin wannan daren da ya fara sauka ana iya kaddara a wannan lokaci za a saukar da shi a kaddara cewa gaba ɗaya zai sauka daga sama daga lauhil mahfuz zuwa ga sama wato ta duniya maganganu ne da malamai kuma waɗansu malamai ba su yarda da wannan ra'ayin na alqur'ani ya sauka a sama ta duniya ba amma idan ka diba cikin wani bahasi da aka yi a majalla ta Kuwait ta Shari'a Islamiyya wani malami yayi bincike kan tanazzulatul Qur'an in ban manta ba a mujalladi na ina ganin 92 ne a nan ya kawo wannan bayani mai so zai kuma ya gani kuma akwai asar daga ibn abbas kuma an tabbatar da ingancin su kuma abu ne wanda la ra'aya la majala lil ra'ayi fihi ra'ayi bai iya shiga kenan ko ibn abbas ya faɗi wannan magana da sani wato na bayani kenan wanda sai dole sai daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a cewa ya samu wannan bayani to wannan shi ne abinda wato za mu iya cewa kina an kira ta lailatul qadri domin ana kaddara al'amura kuma ana kiranta lailatul mubaraka saboda yawan albarkata kina tana iya ɗaukar sifofi daban-daban masu yawa wannan shi ne abinda wato za mu iya cewa sai kuma abu na ƙarshe da za mu ƙara Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri tafi alkhairi daga wata dubu wasu ce daidai da wata dubu take a'a shi qur'ani bai ce daidai da wata dubu ba karancin alkhairin ta shekara wata dubu domin ce khairun in an ce abu ya fi alkhairi ana nufin daidai da wannan abin yake ba amma da yawan mutane su ce daidai da wata dubu take wannan kuskure na saba lafazin alqur'ani ne wallahu ta'ala a'lam to idan mun ka dawo a cikin littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها مسألة الدبو إلى الريبيو لشاد ما لا يتي فإن قيل إن أنك ما معنى قوله تعالى منين ما أنا رفض الله سبحانه وتعالى يتي من كل أمر قدكا الأمر دي يتي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قدكا الأمر سورة القتل آية وتنزلهم سوكسو ملائكو من الأمر شنا daga cikin al'amari la ma'ana lahu an gane ko cewa suna daga cikin al'amari kamar bai da ma'ana a fili malam yace kulna zamu ci min ita min huna anan bi ma'anar ba'u ta zo da ma'anar ba'u kenan kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu ta'ala yahfazunahu min amrillah an gane ko kenan yahfazunahu suna tsare shi bi amrillah da al'amarin Allah an gane ko kenan sai ya zamanto tanazzalu malaikatu tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim bi kulli amrin nan da kowane al'amari wanda an hukunta a wannan lokaci ko a wannan shekara wa qawlihi ta'ala da inda Allah ya ce yulqir ruha min amrihi kenan yulqir ruha yana yin wahayi domin ana nufin ya jefar da ar-ruh na ana nufin wahayi kalma ta ar-ruh wani lokacin tana nufin mala'ika jibril tanazzalu mala'ikatu war-ruh ar-ruh wani lokacin tana nufin ran dan adam wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yana da kyau dalibi ilmi fahimci wannan ar-ruh kuma lokacin tana nufin wahayi ko kuma wato alqur'ani ba ana kiran shi ruh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina domin alqur'ani wahayi ne kuma saboda yana rayar da rayuka malam yace to kiran da aka ce yulqir ruha Allah yana jefar da wahayi kiran Allah yana yin wahayi min amrihi ai bi amrihi da umurninsa ya ce to ai bi kulli amrin qadahu Allah ta'ala mala'iku suna sauka da dukkan al'amarin da Allah ya hukuntar da shi fi tilka sana a cikin wannan shekara min lailatul qadr daga lailatul qadri ila misliha zuwa ga wata wani waninta kinan na wata 12 zuwa wata 12 shekara shekara tanazzalul mala'ikatu bihi mala'iku suna sauka da shi min al-lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz wato wannan wanda Allah ya ce barhu Qur'anu majidun fi lawhin mahfuz ila sama'i dunya zuwa ga sama ta duniya wa qila ila al-ardi koko zuwa ga ƙasa ko mun ce sama ta duniya kinan kadan kadan za a sabko da shi sannan kuma in mun ce a duniya kenan zai rinka zuwa a duniya daga lokaci wato zuwa lokaci wannan shi ne abin da kamata mu fahimta to da an ka ce min kulli amrin da an ka ce yahfazunahu min amrillahi wanda sun dauki min amrillahi ba ma min bi ma'anal ba'u bata ba min bi ma'ana albayan kenan min amrillahi tsaron da suka yi mai min amrillahi shine al'amarin da Allah ya basu kadiba cikin wato jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an na ibn jarir at-tabari karkashin wannan aya kaga bayanan da ya kawo da sauran kuma littafan tafsiri ba dole ba sai wannan na dan baka misali ne ina fata an fahimci ne kidan kaga tasirin luga a wajen tafsiri kaga min tana daukan ma'ana nawa kuma cikin sunan wanne ne ake nufi kaga sai ka diba cikin littafan da sun ka kula da wannan huruful ma'ani ko kuma mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari misali kaga wanda ake nufi ta haka yana da kyau ɗalibin ilimi ya san ishtirak kalma tana iya ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya wacce ce ake nufi sai ya je ba ta ma'anar da kawai ya sani ya ce kun bakin ta za a bayar ba tare da an tantance ba yana daga cikin abin da ke haifar da matsaloli masu yawa wato a ƙarƙashin wannan to eh mas'alar da wato za mu tashi a kanta sai wato suratul bayyina kenan duk da yake a cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab tana daga cikin surorin da bai kawo bayani akan su ba amma a cikin as'ilatul qur'anil majid idan ka diba suratul bayyina number 1 mai tahqiqin wanda littafi sheikh mustafa al-adawi ya kawo bayani kan wannan yace qala ibn ashur ibn ashur yace rahimahullah Allah ya masa rahama waradat tasmiyatu hadhihi sura sunan wannan sura ya zo fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi lam yakun alladhina kafaru lam yakun alladhina kafaru yace rawa muslim muslim yayo riwaya rawal bukhari bukhari yayo riwaya wa muslim da imamu muslim an anas bin malik daga anas bin malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace li ubay ibn ka'ab da ubay ga ubay dan ka'ab inna Allah amarani Allah ya umarce ni an aqra alayka in karanta maka lam yakunil ladina kafaru an gane ko qala yace wasammani laka kinan wasammani laka kinan ka a wasammani laka ne kinan ya kira ya kira sunana laka gare ka qala na'am kinan ubayu dan ka abace yanzu wasammani kinan a wasammani laka sai da ya kira sunana qala na'am yace eh fa baka sai ya kuka kinan Allah subhanahu wataala wato ya san da shi kenan ma'ana ba wai Allah bai san da shi ba a'a yanzu Allah yana ambata suna na yake bance yake banta da ni fa baka sai ya kuka fa qawluhu ibnu ashir yace fadar da manzo Allah sallallahu alaihi yace an aqra alayka in karanta maka lam yakun alladhina kafaru wadihun abuna wanda yake ya bayyana annahu abin da yake nufi arada surata kullaha yana nufin sura gaba daya ba wai aya kawai ba fa sammaha sai sanya mata suna bi awwali jumlatin fiha da jumla ta farko وسميت هذه السورة أن سنيما ونن سورة سنة في معظم كتب التفسير أداوة لكتن للتفن تفسيري وكتب السنة للتفن سنة سورة لم يكن أنغانيكو بالاقتصار على أول كلمة منها أن سيا أكن كلمة واتو تفرقكم wato kalima biyu tun da lam kalima ce mai matsayin kanta duk da ke harafi ne amma ana kiran shi kalima ya kun shi ma kalima ce kinan kalmomi guda biyu nafta ba da yace to wa hadha ismu wannan suna huwa al-mashhur shine ya shahara fi Tunis a kasar Tunis kasar shi kenan mai at-tahrir wa tanwir ibn Ashur kenan yayi zama Sheikh Jami'u Zaituna kuma ya zama Sheikh na wato mufti mai bada fatawa a wannan kasa fi Tunis baina abna'il katatib tsakanin abna diyan al-katatib makaranta wadda ake rubutun al-Qur'ani ake rubutawa kenan وسميت أنسى نعمة سنة في أكثر المصاحف أما في يوانشن القرآن سورة القيمة kuma ana kiranta suratul qayyima kenan wa kadhalika fi ba'd at-tafasir kuma haka ne a cikin sauran tafsirai ba cikin alqur'ani ba an ka mata suratul qayyima wa summiyat an sanya mata suna fi ba'd al-masahif a cikin sauran alqur'ani suratul bayyina an gane ko suratul bayyina wa dhakara fil itqan ya ambata kenan a cikin al-itqan kenan imam suyuti annaha summiyat an sanya mata suna fi mushafi ubayyin a cikin mushaf na ubayyin suratu ahli al-kitab suratu ahli al-kitab ai malam yace aiki na abinda magana take nufi li qaulihi ta'ala don Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab wa summiyat an sanya mata suna suratul bariya suratul bariya wa summiyat kuma an sanya mata suna suratul infikak suratul infikak domin an ce munfakkina an yi amfani da masdar na wato wannan suna na wato ism da yazo fa hadhihi sittatu asma'in yace sunaye ne guda shida ga sunan duk sun zo ina fata an bayyana an fahimta to wannan shi ne abin da ya kawo kenan daga cikin at-tahrir wa tanwir in kana son karin bayani kuma kana iya komawa ciki kaga abin da wato malam ya kara na bayani farkon sura domin yana kawo bayani farkon kowace sura mas'ala ta farko da zamu tashi akan ta mas'ala ta 1212 malam yace fa in kila idan anka ce al-muradu bir rasul abinda ake nufi da rasul inda anka ce rasulun min Allah kuna anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bila khilafin babu sabani tsakankanin malaman tafsiri kine daga cikin qadaya al-ijma' fi tafsir wanda mun faɗa a cikin at-tahrir fi usul tafsir ya kawo bayani kan al-ijma' fi tafsir kuma yana da kyau dalibin ilimi ko daliban ilimi su yi bincike akan wannan mas'ala ta'silan wa tatbiqan fa kaifa qala ta'ala ya ake Allah ya ce yatlu suhufan yana karanta littattafai takardu suratul manzo yana karanta takardu wa zahiruhu zahirin shi ya dullu kenan ala qira'atil maktub yana nuna cewa an karanta abin da an rubuce min alkitabi daga littafi wa huwa muntafin kuma wannan yin karatun cikin abin littafi abu ne wanda ya koru fi haqqihi a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kidan game da abin da ya shafe shi sallallahu alaihi wasallam ya annahu kana ummiyan domin ya kasance ummiyi ne la yaqra'u wala yaktub al'umma sama ta zama to ummiya galibin ta ba ta rubutu ba ta karatu wallazi ba asa fil ummiyina rasulan minhum alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya yace to kulna da mu ce al muradu abinda ake nufi yatlu yana karanta ma fi suhufi abinda an ka rubuta cikin takardu an zahari qalbihi a cikin zuciyarsa kenan shi yana faɗa musu ne su rubuta kuma in yana karantawa sai zama to abin nan da an rubuce shi ne alama abin da ake gani a rubuce kenan shi ne asalin qur'ani al-maqru ne ba al-maktub ba ya kamata mu fahimci wannan li'annahu huwa al-manqul domin shine abinda an ka ruwaito an ka cirato shi anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bit tawatur ta hanyar tawaturi adadi mai yawa ya ruwaito shi daga adadi mai yawa har ya kawo gare mu kina ana nufin yana karanta abinda yake wato a zuciyar shi yake karantawa amma an rubuta shine abinda ake nufi domin Allah ya ce wa kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik ba kasance karanta karanta wani littafi ba kafin alqur'ani kuma ba za ka rubuta shi ba da hannunka na dama to kan wani kuma gigitacce ce to kenan zai iya rubuta alkur'ani da hannun shi na hagu ba haka ake nufi ba kuma duk wuraren da abubuwan da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya aika wasiƙa ma'ana ya sa an rubuta hatta da sulhul hudaybiya da ake cewa ya shafe wani abu ba ana nufin ya rubutu da kansa ba ma'ana an rubuta ne ya shafe aka nuna mishi inda abin yake ya shafe shi ina fata an fahimta dan kawai ya zo da wannan ina wannan daga nuna cewa su athar in ka diba karkashin wannan aya a cikin at-tafsirul kabir kamar yadda malamai suka yi bayani wadansu suna ganin kamar ba shi wannan baya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rubutu ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rubutu ko da kadan ne wannan ba gaskiya bane ina ba ta an fahimci kadiba cikin at-tafsirul kabir na Imam Fakhruddin Razi karkashin wannan aya wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik akwai wadansu maganganu wadanda ba su da karfi yana da kyau dalibin ilimi ya yayi hattara da su mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1213 malam yace fa in kira idan anka ce mal farqu menene bambanci baina suhufi tsakanin as-suhuf takardu wal kutubi da littattafai hatta qala ta'ala ha Allah yace kenan ya tulu suhufan yana karanta takardu mutahhara tsarkakakku fiha a cikin waɗannan takardu kutubun akwai littattafai yace to kulna zamu ce as-suhufu abinda ake nufi da as-suhuf al-qaratisu takardu wa qawluhu ta'ala fadar Allah kuma mutahhara tsarkakakku ay min shirki daga shirka albatili ashirki albatili shirka ta ƙarya duk dake duk shirka ƙarya ce kenan kuma kuma daga shirka da ƙarya wa qaulihi ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala da yace fiha kutubun a cikin akwai littattafai qayyimatun takardu kenan qayyima masu daraja ai maktubatun waɗanda an rubuta su mustaqimatun waɗanda addaidaitatu natiqatan natiqatun bil adli waɗanda sun yi furuci da adalci wal haqqi kuma da gaskiya ya'ani al ayat yana nufin ayoyi wal ahkamu da kumce kumce waɗanda sun ka zo sun yi bayanin wato abin nan to kuma idan muka duba an ka ce suhuf dai takardu ne wanda an yi rubutu a kansu an kira su kutubun kuma takardu ne wanda an yi rubutu domin kalma ta kataba tana nufin wato rubutu sai an kaɗa kalma ta takarda da kuma rubutu takarda ce wadda akwai rubutu a kanta wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta to wannan kenan to sannan kuma wannan za a ga a taura ma sai a kira ta alluna wa katabna lahu fil alwahi kuma lokacin a kira ta nuskha wato kamar abin da an yi rubutu akan shi ko da tana yiwa daga baya za a rubuta ta akan takardu sannan wani lokacin a kira ta kitab wani lokacin kuma a kira ta magana Allah duk babu matsala magana Allah ce wadda aka rubuta a cikin takarda kuma aka rubuta cikin alluna shikenan babu matsala shi yasa alqur'ani dan an kira shi alkitab za a hada takardun shi wannan take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ba a hade ba kidan takardu ne bari bid'a ce hasana a'a ba bid'a ce hasana ba Allah ya kira shi alkitab kuma abinda sahabbai sun kai ijma'i akan shi ba a kiran shi bid'a dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kidan kowanne ana hankalta ba wani abu ne wanda yake da alaka da abu sai a sanya mishi suna wato da shi to wannan shi daidai to sannan kuma da Allah ya ce rasulun min Allah yatlu kalma ta tilawa wani lokacin zan rufin karantawa ko kuma kalma ta yatlu ya zo baya kinan manzo Allah sallallahu ya zo bayan littattafan da suka bace shi kinan annabawan da suka zo da wadannan littattafai ina fata mun shi kuma kalma ta tilawa wani lokacin tana rufin yin aiki da abu manzo Allah sallallahu ya karanta alqur'ani kuma yayi aiki da alqur'ani don haka duk waɗannan ma'anonin ba su da wato matsala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1214 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba ahlul kitabi su sabani ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai lokacin da hujja ta zo musu yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam anan da albayyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw alquran ko alquran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da alqurani kenan dukkan su bayyana ce ko kace bayyana aya kinan manzo Allah ya shi yazo da alqur'ani shine hujjatun da yazo da alqur'ani duk dai hujja guda ce ko kuma a alqur'anin manzo Allah sallallahu alaihi yazo da shi shine matsayin hujja ko kuma a'a albayyina kinan ana nufin aljinsiya ce jinsin hujjoji kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jinsi ne na hujja kuma alqur'ani shi ma jinsi ne na hujja wal muradu bi ahli alkitab abinda ake nufi da ahli alkitab alyahud wan alyahud wan nasara yahudawa da kuma kristoci وهم ما زالوا متفرقين سو بسو غشي بسنا رربا مختلفين سنا ساباني يكفر كل فريق منهم الآخر قوتي jama'a tana kafirtar da wata qabla maji ilbayyana kafin wannan hujja ta zo kuma ce alqur'ani kuma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da ha kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da kafirtar da juna domin ba aqida guda bace wannan sai su ce da ayar kristoci da yahudawa sun ce ba mu shiga aljanna sai su wannan kuskure ne sai su kafa hujja da ayar wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce babu mun shiga aljanna sai bai hude da kuma kirista a'a wa qalu sun ce lan yadkhul aljannata ba mai shiga aljanna illa man kana hudan sai ba yahudi yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi bu sai da kristoci suna shiga aljanna ba wannan hada injila da an kai da attaura an ka ce nouveau testament da kuma ancien testament an gane ko wannan al-ahd al-qadim da al-ahd al-jadid duka na bogili bu su imani da juna ba sannan su kristoci sun ce auna sara ba mai shiga aljanna sai krista don bu sai da yahuda suna shiga aljanna ba dalili kuma dan Allah ce wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab amma in za a hada kai a cuci musulmi sai su hada kai su yaki musulmi su cuce su na ba ta fice yahuda sun ce uzairu dan Allah ne su kuma a wajen kristoci uzairu ba dan Allah bane sannan kuma su yahudawa sun ce uzairu wato yesu almasihu wal iyadu billah dan zina ne su kuma kiristoci sun ce Allah ne to ya za a yi da wanda ya ce wannan dan zina ne wanda ya ce Allah ne kuma a ce aqida su guda ce musulmi ne dai ba su fahimta ba Allah ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sannan wa mabatuhum bitabi'in qiblata ba'd dan kuma da Allah ya ce walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ba ana nufin ba suna da hanya guda da su yahudawa da kristoci ka bi hanyar su yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci kristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kristanci kenan in ma kana tunanin ka hada kansu ka bar ma wannan tunani kai dai ka kama Allah ka kama abinda Allah ya ce wanda ya zo ya bi ka ko tafi tare wanda ya kiya kuma ba komai akan ka kai isa mishi da sakon Allah shi ne abinda ake nufi amma millatahum ba ana nufin da kiristanci da yahudanci duk abu ɗaya bane wannan hayaniya ce ko da an haɗa littafin duk ƙarya ne suna kafirtar da juna su kansu kiristocin ba tare suke ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah bainahum bain an-nasara su ma yahudawan suna da rikici wa junansu Allah ya ce wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah bainahum ay bain al-yahud to dake sun ce bain al-yahud wa nasara amma bain al-yahud kin ma akwai adawa dan Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ba sa shiri wa junansu yahudawan kiristocin ba sa shiri wa junansu sannan kuma yahudawa ba su shiri da kiristoci amma saboda musulmi suna rike da gaskiya sai su taru don su rubuta addinin musulunci su yaki musulmi su ko musulmi hankalin su bai farka ba yana da kyau mu fahimci wannan kuma mai harda alkur'ani sai ka gane wajen su wajen nasara sai an ka ce fa aghraina mun ka sanya mun ka hukka shi ko wancan wa alqaina mun ka jefa a wajen yahudawa wajen harda alkur'ani kuma fa aghraina shine na farko shin kissan nasara na biyu kuma wa alqaina a wajen wato yahudawa kenan sannan wajen kiristoci fa'unce fa aghraina can kuma wajen yahudawa wa alqaina bainahum al'adawa an gane ko to wannan ya kamata mu fahimci wannan malam yace to qulna za mu ce amsa almuradu bihi abinda ake nufi tafarruqihim sun rarraba an tasdiqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga gaskatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal imani bihi da imani da shi qabla an yub'atha kafin a turo shi kenan fa innahum su kanu mustami'ina sun kasance haɗe ala zalika akan wannan muttafiqina alaihi sun yi ittifaqi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofin shi kenan bi akhbari taura saboda taura ta bada labarin shi wal injil da injila a taura ta bada labarin shi da kuma magoya bayan sa ita ma injila ta bada labarin shi da magoya bayan sa Allah ce alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil sannan kuma Allah yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل تدك وسنتي ذلك مثلهم في التوراة التوراة ومثلهم في الإنجيل أو الواو واو الاستئناف بواو الأثر ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أما أبن ما لبسون كأوكا دوكا وأنن مثلي واو الأثر تي دوكا وأنن سوني سفوفين سو واتو أتين التوراة دوكما واتو إنجيلا والله تعالى أعلم malam ya ce to falan ma bu'isa ilaihim lokacin da an ka turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su tafarraqu sai suka rarraba fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafara akwai wanda ya kafirta wa qala ba'd al ulama sashen malamai yace al muradu bil bayyina abinda ake nufi da bayyina ma fi taurati abinda a cikin at-taura wal injili da injila min al imani na imani bi nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam da annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyidu hadha al qawl abinda yake karfafa wannan magana anna ahlul kitabi su ahlul kitab ufridu bizikri an keɓance shi an keɓance su da ambato fi hadha tafarruq a cikin wannan rarraba ma a wujudi tafarruq min al-mushrikin tare cewa su ma mushrikai sun rarraba game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aidan kuma daga ada ya idu ne sai a ce aidan ba'da ma wato jumi'u ma al-mushrikina tare da cewa kuma Allah ya hada ambaton su a farkon sura fi awwali surati a farkon sura to me yasa nan sai kebance ahlul kitab yace bayan ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina munfakkina hatta ta'tihumul bayyina su mushrikai sun rarraba a wajunan su game da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu imani wasu su imani ba duk da haka kuma waɗanda sun kai imani sun zama musulmi kukan su mushrikan kuma sun kai tafadan abubuwa daban-daban game da alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma ahlul kitab haka to malam yace tare da cewa an ambaci mushrikai farkon surar kenan kebance suna nuna cewa dan saboda suna da wata hujja ce wadda an ka ambata a cikin at-taura fala budda an yakuna maji'ul bayyina kenan fala budda ba makawa an yakuna kasance maji'ul bayyina zuwan hujja amran wani al'amari ne ya khussuhum yake bance su su ahlul kitabi wa maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wal qur'an wal maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anil aziz da kuma zuwan alqur'ani mabuwayi la ya khussuhum bai ke banci wato su yahuda ba kenan zuwan alqur'ani zuwa manzo Allah sallallahu da alqur'ani ya shafi dukkan al'ummomi amma yin sabani game da sifofin shi a cikin at-taurat da injila ya keɓance su ahlul kitabi domin su kadai ne suke da sifofin sa da kuma bayanin sa a cikin wato littattafan su shi yasa sai an ka kawo wannan kenan dalibin ilimi sai ya koma ya ga wajen lam yakul alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakki maganganu da malaman tafsiri suka kawo karshen munfakkina da kuma nan inda ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba dan mutum ya ƙara gani ya dubi tafsirai daban-daban ya gama ganganu da malamai da magabata da kuma as-salafu salih wallahu ta'ala alam to wannan shine abin da ya kawo mu karshen suratul bayyina a cikin wato wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid duk da yake shi mai daf'u bai kawo bayani ba a karkashin ta abinda zamu ƙara sai suratul zalzala suratul zalzala a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi shi kawo number 1 in ka diba mai tahqiq wanda littafi ya kawo number 1 Sheikh Mustafa Al-Adawi in ka diba kasar littafin zaka ga qala ibn Ashur ibn Ashur ya ce summiyat an sanya mata suna fi kathirin min al-masahif a da yawa daga cikin alqur'anai da aka rubuta wa min kutubi tafsir daga cikin da kuma littafin tafsiri suratu zalzal sura ta girgiza kenan shine zilzal kenan wa summiyat an sanya mata suna fi mushafin a cikin wani qur'ani da aka rubuta bi khatin kufiyin da rubutu irin na mutanen kufa a ƙasar iraki kenan irin nasu rubutu ba dole bane sai su in suka rubuta da irin salon rubutu irin nasu kadimin wanda yake qur'ani wanda an jima da aka rubuta shi ba rubutun ne ya jima ba wai shi qur'ani ne za a sifantawa da kadim ba min masahif alqairawan daga cikin alqur'ani na alqairawan an gane ko gari na alqairawan an gane ko zulzilat kina haka an rubuta sul zulzilat wa kadhalika samaha fil itqan kuma haka ne ya sanya mata suna a cikin al itqan fi fi suwar al-mukhtalaf sura inda an kai sabani fi makanin nuzuliha a inda sun ka sabka kenan suna daga cikin surun da an yi sabani gane ko wa kadhalika tasmiyatuha fi tafsiri ibn atiya kuma an kasan haka an sanya mata suna cikin tafsiri ibn atiya zulzilat wa lam yu'addaha bai lissafa ta ba fil itqan a cikin al itqan fi ulum al qur'an fi idad as suwar a cikin lissafin surori zawati akthar min ismin wadda tana da suna fiye da daya faka annahu lam yara lam yara hadhihi lam yara hadhihi alqaban laha kenan shi bai ga waɗannan musu zaman to kamar laqabi ga sunan sura a sanya mata suna bal ja'alha hikayatan hikayata ba'd alfadhiha shi ya dauki waɗannan abubuwan da anka faɗa hikaya ne lafazin da yazo a cikin ta walakin na tasmiyataha sai dai sanya mata suna suratu zalzala tasmiyatun bil ma'ana kidan sun tasmiya ce ta ma'ana domin an ce zulzilat kalimar ta zo amma an ce zalzala wato an yi amfani ne da wato suna ne da an ka cirato daga fi'ilin zulzilat tasmiyatan bil ma'ana la hikayata ba'd kalimatiha ba wai an yi hikaya ne ta sashen wato kalmomin ta ba kidan shi sai dauke ta tana daga cikin surori masu suna daya sauran kuma duka ya dauke su kamar dai wato abin nan bai sa ta ba daga cikin surorin da suke da suna fiye da daya sai ya dauki wannan kawai hikaya ce an ka kawo ba matsayin suna yake ba kidan kamar labari ne an ka bayar game da wani lafazi da ya zo cikin surar ba wai suna ne na asalin wannan sura ba to wannan shi ne abinda shi mai tahqiqin littafi ya kawo daga wato ibn ashur to inda malam ya kawo as-suwar inda yace wa kadhalika samaha fil itqan fi suwar al-mukhtalif fi makani nuzuliha akwai surorin da an yi ittifaqin sun sabka a makka akwai surorin da an yi ittifaqi sun sabka a madina akwai surorin da aka yi sabani kansu da hujjoji duk da yake wani lokacin galibi suna samun irin wannan sabani ne saboda wadansu ayoyi na sura sun sabka a makka wadansu ayoyi sun sabka a madina sai wasu su rasa yadda za su iya sanya ta kuma saboda mazhabar da aka yi sabani wadansu sun kace duk duk surar da take da bayani da ya ayyuhan nas makkiya ce ya ayyuhal ladina amanu madaniya ce duk da yake malamai suna cewa a'a in an ce ya ayyuhan nas ana nufin saboda mutanen makka da suriya aka fara ya ayyuhal ladina amanu saboda a madina ne wato musulunci yayi karfi to amma dai wannan ko cikin sura makkiya ana samun ya ayyuhan nas ko cikin sura madaniya ana samun ya ayyuhan nas wannan dabt bai da karfi sosai sai dai ana nufin su ne za su fara shiga a cikin farkon wannan bayani wannan kenan to idan kuma kenan an ce ya ayyuhan nas mutanen farka su ne farkon da za su shiga ya ayyuhan ladina amanu saboda mutanen madina su ne farkon da za su shiga saboda wato su ne a nan daular musulunci ta yi karfi shine abin da ake son a ci amma suka ce an ce makkiya ana nufin ayoyin da suka sauka a makka da kewayenta madaniya kuma da suka sauka a madina da kewayenta wadansu malamai suka ce a'a in an ce makkiya su ne wadanda suka sauka kafin hijira kinan su sun hankalta ma lokaci wanda suka ce makka da kewayenta sun hankalta ma wuri madina da kewayenta sun hankalta ma wuri amma da suka ce makkiya wanda suka sauka kafin hijira sun hankalta ma zamani madaniya wanda suka sauka bayan hijira ko da kuma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a wato makka ne misali kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka a hajjatul wada to kaga in an hankalta ma wuri makka ne amma an hankalta ma bayan hijira madina ne to waɗansu sun ce a ɗauki wani mazhaba a bar wani waɗansu malamai suka ce a babu matsala kawai cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustad dr musa'id at-tayyar yace a wannan ra'ayin ba su karo da juna ba cewa ta sauka bayan hijira ko ko a makka ko madina ka da wurin da komai ana iyawa ana iya cewa wannan sura in an hankalta ma wuri a makka ta sauka in an hankalta ma zamani ta sauka ne bayan hijira sai a ɗauke ta kenan madaniya ce bi tibari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina ya ce waɗannan ra'ayukan ana iya haɗa su ba sai an sun ci karo da juna ba ina fata an fahimce ni sai ta zamanto kenan misali makkiyatu makkiya bi i'tibar al-makan wa madaniya bi i'tibari az-zaman hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dai maganganu da dama wanda littafin yana da muhimmanci kwarai ɗalibin ilimi ya fahimce shi to irin wannan na makkiya da madaniya wanda an kai sabani cikin shi na sura da ayoyi da dalilansu an yi dirasa kan shi a ƙasar saudiya wanda ɗalibin ilimi zai nemi waɗanda tattafai guda biyu ya yi amfani da su wato littafi wato na farko almakiyu wal madaniyu fil qur'an al-karim dirasa ta'siliya naqdiyya lis-suwar wal ayat min awwal al-qur'an al-karim ila nihayati surat al-isra wanda wani malami yayi bincike akan sa Sheikh Abdul Razzaq wato Hussein Ahmad to wannan ya faro ne tun daga farkon alkur'ani zuwa ga suratul isra wani malami shi kuma ba risala bace ta jami'a wagga risala ce ta jami'a madina sai ya cike wannan bayani ko wannan bincike shi ko sai ya littafi wato al-makki wal madani min as-suwar wal ayat min awwal suratul kahfi ila akhir suratul nas al-sheikh dr muhammad bin muhammad bin abdulaziz bin abdallah alfalih kaga in ka hada wannan cikin wannan karatun ka samu abin nan kuma in ka sami wannan kawai sai ka dubi yadda sun kai jerin ayoyin da surorin kawai kowanne daga cikin su ka sa alama in ka zo zaka tafsiri ka buɗa daidai safha kaza a cikin littafi kaza ya kawo bayani kaga sai ka ɗauko shi in ka tattara wannan bayanin ka hada shi ka sa alamat da safha wannan zai taimaka ma ɗalibin ilimi kwarai da gaske to wannan na kawo shi ne saboda bayani ne mai muhimmanci kuma nan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya mun halinsa sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته